والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma sha bakwai ga watan azumi hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗaya girgin kuma shida ne ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida daga wannan masallaci na al'afat a cikin garin gombe a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran yau za mu tashi aya ta 180 cif cif bayan jiya mun tattauna matsaloli da ba mu gushe dai muna ta maganin yakin ohud da yakin badar da yahudawa makircinsu da munafukai da kuma yadda aka yi ta fama da mushrikai na garin makka mun karanta fadin Allah madaukin sarki ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta mizal khabitha min at-tayyib mun tattauna Allah subhanahu wataala yana turo jarrabawa ba zai bar mu'mine haka a zaune ba sai an jarabce su sai an turo wasu abubuwan da za a bambance munafukai da suke cikinsu sannan mun tattauna cewa Allah subhanahu wataala ba zai fitar da ba zai tsinkayar da muminai gaibi na sanin abin da ke cikin zukata na mutane ta yadda da kansu za su yi bambance wannan mumini ne wannan kafiri ko kuma wannan munafuki saboda ta hikima ta ubangiji sai dai Allah ya baka su ya bada sifofi kadai ya kyale su a haka sai Allah subhanahu wataala ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba shi daman sanin gaibu da zai iya sanin zukatan cikin mutane ba walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha sai dai Allah subhanahu wataala ne zaben wasu annabawan ya sanar da su wani abu na boye a lokacin da ya sanar da su ya zama ba gaibi ba a haƙƙin su sai dai mu a haƙƙin mu ne zai zama gaibi muka ce annaba ba su san gaibu ba ba annabin da ya san gaibu sai dai wasu annabawan Allah na zaben sai na sanar da su wani abu wanda shi kadai Allah ne ya sani don haka Allah ya ce fa aminu billahi wa rusuli ayi imani da Allah da manzanni inda aka yi imanin aka ji tsoron Allah akwai rabo mai girma sai Allah subhanahu wataala yake cewa bayan Allah ya gama wannan zance sai ya kawo ta aya wacce take da munasaba da ayar da take gaban mu munasabar da shine ayoyin da suka gabata wanda suka gabata sun kwadaitar wajen abada jiki munasaba kenan ta ayar da zamu yi yanzu wancan ayoyin duka sun nuna ayi jihadi fi sabilillah jihadi kyautar me aka bayar na'am kyautar rai ba jihadi ka bada kyautar jikinka ne fi sabilillah to tunda an gama bada kyautar jiki fi sabilillah yanzu kuma sai aka zo aka ce a ba da dukiya da za ta taimaka a wannan jihadin da ake ba da jiki sai Allah subhanahu wataala ke cewa wala tahsabanna alladhina yabkhaluna na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى yake cewa wala yahsabanna ko wala tahsabanna girawoyi ne guda biyu wala yahsabanna alladhina yabkhalun in an karanta shi da wala yahsabanna ai la yahsabanna alladhina yabkhalun kenan wa'anda suke yin rowa kar su tsammaci kar su zaci Allah subhanahu wa ta'ala bima atahum min fadli huwa khayran lahum kar su tsammaci abinda suke boyewa hakan alkhairi ne a gare su kar su tsammaci alkhairi ne dukiyarsu su ki bayarwa in kuma an karanta wala tahsabanna shi kuma ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karfaka zaci abinda wayannan mutanen suke boyewa masu kudi da Allah ya basu suke kimfin da zakka huwa khairan lahum alkhairi ne a gare su bal huwa sharrul lahum sharri ne a gare su kamar da muka fada ne wala yahsabanna alladhina utilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un to nan gurin wala sabanna zai kan ba ta humullahu min fadli huwa khairan lahum khairan ko munqati kenan khairan da zai iya tsayawa yanzu yanzu nan su yanzu alkhairin da su amfani da shi yanzu ne bal huwa sharrun mustamirrun kamar da muka fara a can can mun ce wala sabal ladina qutilu fi sabilillahi amwatan iya wannan mutuwan ce kadai yanzu sun gama shan wahalanta bal ahya'un hayatun mustamirratun nan kuma sharrun mustamirrun kenan fa'ida balaghiya salasa banda zina yakhluna ma atahum Allahu min fadli huwa khairan lahum kar su tsammaci alkhairi ne a gare su sun boye kudin yanzu za su in ma alkhairin ne su suke zaton hakan tunda sun ci shi a yanzu to zai kare kamar ne zamu samu a gaba kamar hayatud dunya illa mata'ul ghurur zamu same shi a gaba duk ana magana kan su ne bal huwa sharrun lahum ai sharri ne a gare su domin kuwa sharri na farko da zai faru shine sai tawwaku na ma bi khilubihi yawmal qiyama za a yi musu sakandami da abin da suka yi rowan bayarwar ranar tashin alkiyama haka zai zama kukumi a gare su a rataye shi ya ta musu azaba sun manta cewa lillahi miratus samawati wal ardh gadon sama da ƙasa na ubangiji ne Allah ne ya gadar musu to su yi abin da Allah ya faɗa ko wa atahum min malillahi wa atuhum min malillahi alladhi atakum wa atuhum ku basu min malillahi dukiyar Allah ce wa anfiqu mimma razaqa razakum wa ya azuta ku ubangiji ne wallah bi rasamatu wallah bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wataala mai bada labarin dukkan abin da aka aikata ne so wannan ayar manya-manyan abin da take karantar da mu al-bukhl bima atahumullahu min fadlihi kar mutun ya zama marowaci na daga abin da Allah ya bashi na falalarsa man ulmal anil huquqil wajiba shine ka hada dukiya daga abubuwan ka na wajibi kamar zakka da kuma ciyarwa ta wajibi a nan gurin ba maganar masu kudi yake yi kade a dunkula fassaran a ce al huququl wajiba ciyarwa na wajibi kenan mai dukiya kudin zakkarsa in bai bar ba Allah zai sai tawaquna bihi ma bi kilubi sai tawaquna ma bi kilubi yawmal qiyamah mutun da matarsa a gida ya ƙi ciyar da ita da abin da ya waje ba a kansa sai tsawako na mabu kilobihi yawon kiyama talakawan da suke da haƙƙi a kanka bayan zakka wanda suka shiga uku suka shiga wani mawuyacin hali kuma kai mai kuɗi ne ubangiji ya ce ba sai na zakka ba ba su sai ka ƙi bayarwa makwabtanka suna cikin yunwa sai tsawako na mabu kilobihi yawon kiyama da sauransu da matafi da ka ganci ya shiga wani irin mawuyacin hali sai tawakuna ma bikilubihi yawmal qiyama ay tawqan fi anaqihim yawmal qiyama za a yi musu sakandaminta a wuyan su ranar tashin alkiyama wannan shine tafsiri dunkulalle na dukkan wani abu na wajibi ibn jarir at-tabari yake cewa alman al-maqsud bil bukhl huna man'u zaka ana nufin zakka ne wala yadhunnu al-bakhil anna imsakahu lil mali khairul lahu bal huwa adabu sababu azabihi saboda haka ta zakka ce duk wanda kada yake baya ba da zakka kada dauka alkhairi ne a gare shi safabi ne na azabansa shi sa imam ibnu kathir Allah ya gara masa yadda a karkashin ayan ne yake cewa alladina yabkhaluna bi ada'i zakka yace wanda suke rowan ba da zakkan su sayuj'alul malu alladhi bakhilu bihi tawqan fi anaqihim yawm alqiyamah imam al-qurtubi yake cewa annal aya tashmal ayan ta kunshi mutum biyu mani'uz zakka wanda bai bada zakka ba wal bukhlu bil huquqil wajiba da kuma rowa na haƙoƙin wajibi ka gaban da zakka kadai menene haƙoƙin wajibi mun fade su har makwabcinka da kasan zai shiga uku baka in baka taimake shi ba kuma ka hana ka ki taimakon to kana cikin saito wa kuna babu khilu bi yawmil qiyamah domin in muka koma ayan laysal bir laysal birru ko laysal birru ne ba laysal birru antu laysal birra ko laysal birra antu wallu wujuhakum ko laysal birra ko laysal birru duka yazo laysal birra antu wallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال wannan ba zakka yake nufi ba wa atal mala la hubbihi wa atal mala eh na san ala hubbihi ne me gaba ha a kace ba ala hubbihi ai na gane kai ga min gaba wa atal mala la hubbihi zawul qurba ku rike wannan fa nan duk ba zakka bane kuma dalilin ba zakka ba yana gaba watal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآ kenan wancan daban zakka daban kuma an ce laisal birra an tuwallu jagaba walakinnal birra kenan wajibin nan daban wajibin nan daban to kenan fadin Allah subhanahu sai dauko ma bakhilu bihi yawmal qiyama har kudin makaranta yaro yaro ya samu university in bai cika kudin makarantar nan ba dubu arba'in din nan in baka cika ta masa ba zai zama sababbin wannan shekaran zai yi asarar da kuma kana da iko kai bayan ka fitar da zakkanka wallahi in baka yi baka bari ya shiga sai tsawo kuna ma baka lubi yawmal qiyama so da ka wajibcin ba iya wannan ba wajibcin yana yana ana yana yana dealing ne da circumstances na kai da ka shiga ciki wannan wannan abin nan jurisdiction da kai ka fado ya zama kai kadai zaka yi wannan abu in baka yi ba kana ciki wannan shine magana ce Imam Qurtubi kuma ita ce magana jami'a kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu muthila lahu yawm al-qiyamah shuja'an aqra lahu zabibatani yutawwiquhu ran tashi al-qiyama wanda baya bada zakkan sarin tashi al-qiyama za a mai da zakkar maciciya kumurciya katuwa haka za ta yi ta saransa har kiyamata har abadin abada kaga ana haramcin haramcin wannan haramcin rowa isa aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam karka yi wannan zato din abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa man atahu Allahu malan shine hadisin da na faɗa yanzu za a saka shi zama maciji yayi ta cizon sa ran tashin alkiyama sai ya karanta wannan ayan sai tawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah shi sa a wani guri Allah yake cewa wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim lalle wa'anda suka kanzi zinarin su da azurfa wannan ba su kada yake nufi ba da wanda suke karkashin su wanda akwai haƙƙin ciyarwa wala yunfiquna wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ciyar fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim akwai azaba mai radadi to azaba mai radin ita ce dai wanda hadisin da ya fada yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ranar tashin alkiyama za a narka su kamar yadda ake narka dalma fatukwa biha jibahuhum sai ake yin lalas a fiskokinsu wa junubuhum da gefen jikinsu wa zuhuruhum da bayansu kenan duka jikinsu ake nufi ha sai a ce fa yuqalu nan gurin hadha din nan ai fa yuqalu lahum hadha ma kanastum kamar fadin yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuhun fa'amman lazina suwadatun fazukul azaba ai fayuƙalu lahum fayuƙalu lahum kenan haza ma ka nastum ai fayuƙalu lahum haza ma ka nastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun fayuƙalu lahum zuku ma kuntum taknizuna ku ɗanɗane abin da kuka ɓoye a duniya kuka mutu ‘ya'yanku suka ɗauka suna zuwa gidan karuwai da shan giya da taimakon ‘yan bol ku ba ku yi masallace ba ba ku taimaka ba su suna can suna bala'i suna morewa da kuɗin ta hanyar banza ko kuma duku azabal duku ma kuntum takni zuna ai ta dandana muku azaba to da ka ajiye arzikin ba kai abun komai da shi ba ka bar 'ya'yanka sun yi barna kai ko masallaci suka gina kai rashin yin da kai da baka yi ba sai an maka wannan azaba din walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wataala shine mai labarta dukkan abin da aka yi na
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah subhanahu wata'ala a baya ya yi umarnin bayin Allah na gari a ayoyin da suka gabata su saka dukiyarsu ko fi sabilillahi Allah ya magana a can ayoyinmu na baya to a nan gurin sai Allah ya zo yana kawo hikaya ta shubuhohin mutane da suke sukan annatan annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki a ciki annallaha ta'ala lamma amara bi infaqil amwali fi sabilihi Allah dai umarni a ciyar da dukiyan su fi sabilihi saboda shi qalu innahu law tuliba al-infaqu fi tahsili matlubihi lakana faqiran ajizan sai suka ce in dai Allah ne zai ce ayi to Allah fakiri ne Allah talaka ne ai ba zai iya ba ne sai ya nemi taimakon bayi su yi sai Allah ya musu raddi sai ke cewa laƙar sami Allahu ƙaular ladina ƙalu Allah ya ji zancen waɗannan yahudawan da suka ce inna Allah faƙirun Allah talaka ne wa nahnu agniya mu kuma masu kuɗi ne tunda Allah sai ya ce mu ciyar inda Allah Allah ne kowa ya mai da shi mai kuɗi mana inda mu ya ba wa kuɗin mu ma shi ya ba mu kuɗin to sauran da yake cewa a taimake su ya ba su mana yana nuna bashi da shi ne ba zai iya ba to sai Allah ce sanaktu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatluhumul anbiya dama sun saba kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba wa naqulu za mu ga ya musu ran tashin alkiyama zuku azabal harik ku dandana azaba mai radadi wannan magana tasu wannan magana tasu akwai sababinta yasa Allah ya saukar da aya din akwai sababin da Allah ya saukar da wannan aya duk da cewa sababin akwai maganganu a wajen malaman tafsiri da malaman hadisi amma malaman tafsiri galibi sun karbe shi sun saka shi a matsayin sababi suna hikaito shi suka ce Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce sayidina abubakar allah ya kara masa yadda ya gaya wa wani da ake ce masa finhas finhas yana daga cikin malaman yahudawa sayidina abubakar ya ce ka ji tsoron allah ka karbi musulunci sai yake ce masa sayidina abubakar ke naina wa'azi sai sayidina abubakar yake cewa fa wallahi innaka la ta'lamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indillah na rantsa da allah kai ka sani tunda akwai alittafanku ka san annabi sallallahu alaihi wasallam allah ne ya aiko shi ya zo da gaskiya kuma tajidunahu maktuban inda kun fi taurati wal injil kamar da qur'ani ya fada yana nan a cikin alqur'ani da linjila sai finhas sai ce ya kai sai na abubakar ya ya ababakrin ya kai abubakar wallahi ma ma bina ila allah azza wa jalla min faqri wa innahu ilaina la yaftaqir mu ba abin da muke bukata wajen Allah ba dai in dai mun ba in mun imani da annabin shine muna tsammanin Allah zai mana wani abu na kirki ba to mu ba ma bukatan komai mu ne ma shi yake bukata a gurin mu wa ma natadarrau ilayhi kama yatadarrau ilaina mu ba ma kaskantar da kai ga Allah kamar yadda shi Allah yake kaskantar da kanmu me muke so a wajen sa shine zai yake roƙon mu ya ce mu ba wa mutane wa inna anhu la aghniya mu gabe da Allah mun fi shi kudi kamar haka suke fada walau kana amna ganiyan lamastaqradana amwalana da Allah mai kudi ne da bai saukar da aya a Qur'anin ka kai ku da aka zo da shi Allah ya ce man zalla zai yuqridu Allah qardan hasana ba suka kawo aya ta suratul baqara kasan masu ilimi ne Allah ne cewa zai bawa Allah rance rance mai kyau suka ce in dai ba dan ya san mu mun fishi kuɗi ba in ji ba yahude fa wayannan dai da suke tsiyan nan in dai ba san mun fishi kuɗi ba zai ce ku ba mu rance ba kama yasumu sahibu kama yasumu sahibukum kama yadda abokinku Muhammadu a fadar su kenan ya kawo mana Qur'ani yace ga abin da Allah naku ya fada yanhakum anir riba ku ya hana ku cin riba wa yutina to in gaskiya Allah ku yake me yasa mu ya bamu mu cin riba ya halatta mana kuma ƙarya suke fa makaryaci ba yahudi walau kana anna ganiyan ma atana riba da ya wadata da ba zai ma daga ba da kafa akan ta ba fa ghadiba abubakar sannan abubakar ransa ya baci fa daraba wajha fil infaz ya tsinke shi da mali sai aka hefin ha sai tashi je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai Abubakar ce me yasa kai haka sai sai Abubakar ya bashi dukkan labari sai wannan bai ne ce wallahi ƙarya sai na Abubakar yake kun san su yace ƙarya yake ba ai haka ba yanzu da annabi ya san gaibu zai ce a ina kallo akai ina ji kunne na na bai san gaibu ba sai annabi yake cewa yanzu kana nufin abinda sai Abubakar faɗa ƙarya yake baka faɗa ba kafin ya buɗe baki sai Allah ya ce laƙar sami Allahu in kai annabi baka ji ba shi kuma ya musanta to Allah ya ji ƙaunar ladina ƙalu maganan mutanen da suka ce inna Allah faƙirun wa nahnu agniya mu masu kuɗi ne to wannan asar ɗin wannan hadisin adadin min ahli tafsir sun kawo shi kamar Muhammad ibn Jarir tabari da ibn Kathir da Abd ibn Humayd da ibn Abi Hatim asalin wannan riwaya daga abdullahi dan abbas ne allah ya kara musu yadda hukuncin riwaya ana saka ta cewa kissa ne na sababin saukan wannan aya a cikin mashhuran littattafan tafsiri amma mafi galibin hanyar hamukallah mafi galibin hanyoyin ta hanya ce za'ifiya isnadin ta za'ifi sannan kuma hanya ce mursala to sai dai malamai suke cewa ta taƙawwa bi ta'addudit turuq hanyoyinta da yawa a iya dan tura ta a saka ta a matsayin sababin saukan wannan aya ne dan haka ibnu kathir da yazo sai ke cewa inna hadhihi alqissa hiya sababu nuzuli qawlihi ta'ala laqad sami Allahu qawla alladhina qalu kaga ibnu kathir malami ne masanin hadisi ya dauke ta ya aiki da ita ce a iya saka ta ta zama sababin saukan wannan aya isnadin laysa fi ala darajati sihha bai kai can makura ba lakinnahu maqbulun inda al-mufassirin fi fi fi babi asbabin nuzul li ta'addudi turqihi wa shuhratihi sai dai malaman tafsiri saboda hanyoyin su sun yawa sun karbi wannan zancen da na karanta sun saka shi shine sababin sauka imamu sa'idi yana daga cikin manyan malaman da suke kokarin tacewa su duba wani abu da yayi dama dama su dora shi akai to shi ma sai naga ya karbi wannan hadisi yake cewa yukbiru ta'ala an qauli haula'il mutamarridin Allah ya bada labari akan wayannan mutanen yan ta'addan ya sifanta yahudu da yan ta'adda yake cewa alladhina qalu aqbahal maqala wa ashdaiha wanda suka fadi mafi munin zance wa asmajuha fa akhbara annahu kad sami'a ma qalu sai Allah ya basu labarin ya ji me suka fada wa annahu sayaktubuhu wa yahfazuhu cewa kuma Allah zai rubuta wannan abin kuma za a kiyaye shi ma af'alihim shani'a tare da mummunan aikin su menene mummunan aikin su wa huwa qatlihim al-anbiya an-nasihin cikin mummunan aikin su suna kashe annabawa wa annahu sayu'aqibuhum ala dhalika ashaddul uquba kuma Allah yake cewa zu azabil abin nan menene sanaktu ma qalu waqtum al-amr wa naqul zuqu azab al-hariq aka ce kuma za musu azaba mai danani wa annahu yuqalu lahum badal qawlihim inna allaha faqir wa la ilaha zuqu azab al-hariq za a ce ku dan azaba mai tsanani wa anna azabahum laysa zulman min Allah wannan azaban da Allah zai musu ba zalunci ne a gare shi ba a gare shi ba daga wajen Allah li anna fa innahu laysa bi dhallamin lil abid fa innahu munazzahun an zalika to imam sa'adi yayi ta magana sai ke cewa wa kad zakara al mufassiruna anna hadhihi al aya nazala fi qaumin min al yahud lalle malamai sun ce malaman tafsiri sun ce ta sauka ne akan yahudu takallamu bi zalika suka yi magana akan wannan wa zakaru minhum wannan fudun maganar imam sa'adi ne wa zakaru minhum finhas ibnu azura he suka ce sanadiyan finhas ibnu azura min ruwas asai ulama il yahud fil madina wa annahu lamma sami'a qaulullahi ta'ala man dhal ladhi yuqridu allaha qardan hasana wa aqridu allaha qardan hasana qala ala wajhi at-tankir sai ya fada a bisa ala wajhi takabbur sai ya fada yana girman kai wannan maganan da muka fada wannan hadisi din kenan ko fa dhakara Allahu tabaaraka wa ta'ala wa akhbara annahu laysa bi bid'in min shana'ihim bal qad sabaqa lahum min min ash-shana'i ma huwa nadhiru dhalik wa huwa qatluhum al-anbiya suna kashe annabawa wa hadha al-qaid yuradu bihi annahum tajarra'u ala qatlihim ma'a ilmihim bi shana'atihi la jahlan wa la dalala bal tamarrudan wa anadan kenan imam al-qurtubi ya yadda ya karbi wannan hadisin shi ma a matsayin saukan aya ne sai kawo laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlu anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adhabal hari sanaktubu ma qalu zamu rubuta mai suka fada wa qatluhumul anbiya da kuma kashe annabawa da suka yi bighairi haqqin ba tare da haƙƙi ba zalika wa naqulu zuqu azabal hariq zamu ce kuma ku dandana azaba mai radadi me yasa zalika ma qaddamat aydikum za a sa cikin azaba ne saboda hannunsu ne ta aikata haka amma ana nufin da hannu da baki da gabansu wa anna allaha laysa bizallamin lil abid allah ba mai zalunci bane ga bayi zamu zo wajen wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin din zamu tattauna akan matsalar amma sai mun zo aya ta gaba shine fadin Allah madaukin sarki alladheena qalu inna allaha ahida ilaina ko a cikin ayan wa billadhi qultum falima qataltumuhum sai mu hada wannan da wancan mu fito kashe annabawa da suke yi mu alakantar da shi da abin da yake faruwa a duniyar mu ta yau Allah subhanahu wataala ya ce mai alaramma
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين Allah subhanahu wataala yana ƙara gaya mana sifan waɗannan Yahudawa din alladina qalu sune dai suka ce da aka ce su yi imani suka ce inna allaha ahida ilaina mu Allah ya mana wasiya Allah nu'mina li rasulin kar mu yi imani da kowane annabi rasulin na kira fi siyaqin nafi jami'ar rusul kenan hatta ya ce yana bi qurbani har sai ya zo da kayan sadaka eh shi annabin ya zo da kaya ya zo da raguna da shanu da hatsi da abinda al'umma take so sai ya zo ya tara shi a waje guda in ya tara kawai sai ya koma gefe hatta ya ce yana bi qurbani ta'kuluhunna muna tsaye wuta ta zo ta cinye abin gaba daya to wannan abu shi ne yake nuna shi annabi ne to kai yanzu annabi ba za mu yi imani da kai sai kayi wannan sai suka ɗauko mu'jizan da an yi ne a wani annabi can baya suka zo suka sa ta annabin nan shi kuma Allah mu'jizarsa yana duba irin abin da mutanen suke yarda da shi ne ake kawo musu shi shekul islam game da mu'jiza sai ce ba in mu'jiza ta tafi akwai kuma karamci da mutuntawa na malami shi kuma a zamaninsa ya ce sai ka duba in annabin can zamaninsa tsafi ne ya yi bala'in yawa kaba zamanin annabin musa allah ya aiko abin da ya fi tsafinsu shi ne sanda a lokacin annabi isa likitanci ne na masifa ya yawa to sai allah ya sa to shi ba ma tiyata annabi isa yake ba in an mutum ne ma ya tashe ka ba ƙarshen likitanci ba kenan ko ba haka ba ne duk abin ƙwarewa na wani lokaci sai a kawo shi shi yasa shekul islam bin tamiya yake cewa idan al'ummarka kudi ne da suke ji da shi shi suka fi girmamawa to malami kai kudi sai ka zama mai kudi mai wa'azi ba za a rena ka ba dan yanzu kana yi in baka da kudin HF da bashi da shi ne yake wani abu to zo da kudin mai kudin da zai maka isgilanci ka ce masa kamfunansa da yake ji kamfanin da yake ji da shi nawa ne an jima za a kai masa kudin ya zo kuma yake sauraron wa'azi aka ce kai kudi lokacin shekul islam da zance ne ya fi yawa psychology ne ya fi yawa shekul islam sai da ya koyi maganan da duk duniya a zamanin bawon da ya fi shi iya maganan da suka iya in dai magana ne philosophy eh philosophy psychology ne ce philosophy sophie sorry philosophy zan ce philosoph to haka ake to kaga wannan annabin ba maganar ta akuluhun naru bane tsantsan iskancin yahudawa ne kawai sai ka kawo sai an zo an sa sai Allah ya ce qul ga ya musu qad ja'at rusulun min qabli ai annabawa sun zo kafin ni bil bayyinati da irin wannan din wa billadi qultum sun zo da wasu abin nan mu'jizozi wa billadi qultum da wannan ma da kuka faɗa a zo wuta ta cidin duk sun zo da shi falim qataltumuhum me yasa kuka kashe su in kuntum sadiqina inda gaskiya kuke kaga ƙarya suke malamai suka ambaci wannan ayan cewa yahudawa ne dai kamar yadda muke magana a can baya al'ada na banu isra'ila shine hakan yana faruwa amma a lokacinsu to shine aka ce ce ai allah subhanahu wataala ya turo annabawa a baya basu bi su ba sun zo da mu'jizozi da ma irin wannan din duka basu bi su ba falima qataltumuhum me yasa kuka kashe su wannan shine maganar jumhur cewa yahudu ne suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan al'amari din annabi sallallahu alaihi wasallam ya allah ya sauko da wannan aya din falima qataltumuhu in kuntum sadiqin me yasa kuka kashe annabawan da suka zo muku da irin wannan bayan sun yi proving evidence na abin da kuka nema me yasa kuka kashe su in dai gaskiya ne wannan shine aikin annabawa ai wannan shine aikin yahudawa na banu isra'ila suna kashe annabawa sun kashe annabawa wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq wa yaqtuluna anbiya'a bighairi haqqin haka yazo Allah subhanahu wataala ce sun kashe annabawa ba da haƙƙi ba annabawa da yawa duk da cewa babu hadisai ingantattu da suka yi ta fitar da sonaken annabawa amma littafin tafsiri sun ambata cikin annabawan da suka kakkashe kamar sun kashe annabin Allah ya haya annabin Allah ya haya sun kashe shi lokacin da ya zo na musu umarni bil ma'ruf ya zo sarkin garin ya ce irin auratayyan nan da kake yi babu sadaki sai dai ga matar kowa ka ɗauka kawai ka ce ta zama matarka wannan haramun ne wata mata da ke tana ƙarƙashin sarkin ta ce a ɗauka masa mataki akan annabin Allah ya haya sarkin ya sa mutanensa yahudawa da sauran suka ce aje a jefe shi haka aka je aka jefe shi kamar yadda ibn kathir da imam tabari suka kawo haka annabin Allah zakariya sun kashe shi saboda me saboda ya musu wa'azi suka bi shi da gudu ya je bayan bishiya ya ɓuya suka ganshi suka ƙara fi ya ga wata bishiya mai ɗan rami ya shiga bishiyan ya fake annabin Allah fa suka sare bishiyan suka faskara ta suka bude suka dauko annabi haya suka datsa suka datsa kansa shi yasa sunnar yahudu ta duniya yau shine kashe malamai kuma in an ce malami fa malami malami har pastor har reverend in zai taba musu ajandan su na protocols din su to za a za a za a kashe shi a ko ina yake a ko ina yake za a kashe wannan malami ko la malamin kristan ko malamin musulunci shi ya sa lokacin nicholas, nicholas mccavilly 595 lokacin da suka zo wannan protocols da shi nicholas abinda suka yi ta sakawa don mulkinsu ya tabbata shi ne suka kawo wannan ka'ida tasu ɗin ko ta algaya alwasilatu tubarrilu gaya algaya tubarrilu wasila kai sorry algaya تبرر الوسيلة كوكما الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة justification ne a end justifies the, the, the mean the mean kenan ends justify the means yan siyasa kuma har na musulmai suka dauki wannan abu shine a abin da zai taɓa mulkin mu duk abin da za mu iya yi don kar a taɓa mulkin nan ya halatta a gare mu kashe kai rusa masallaci ta da gari yanzu irin gwamben nan inda zai kawo abin nan wani birki da zai sa wani shugaban kasa ba zai ci zabensa ba to in ta hanyar a yi eradicating gwambe ne to sai a ce gaba ɗaya gombe kan a gama da shi da mutanen cikin da dukiyarsu a zama babu labarinsa in dai zai taɓa wannan kujera ne to lokacin da shi nicholas mcavili ya kawo babban abin da ya yi shi ne a fara kawar da harkan coci duk abin da ya shafi coci a fara ruguza shi to sai aka fara ruguzawa to su lokacin coci na can suka ce ba za su yadda ba sai aka yi kokari aka haɗa kai da sarkin shugaban garin da ke mai addini wanda ke nuna mana duk mai addini ya tsaya guri ba za a bari a yi barna ba to daga nan sai sarkin ya ce to yadda za a yi azgai da za a ruguza wannan ajanda ta makavili aka ruguza ta aka kawar da shi ba a kashe shi ba amma harkar taba addini da raba coci da siyasa suka ce ba za su yadda ba tare suke tafiya to nan kuma ita ce har yau yanzu ake yin ta kisa in daga ana ta maganar littafin abraham littafin abraham ce wannan abraham dan kwanan nan ne ai abraham ai ya zo bayan nan tare da su abin nan su su su Usman dan Fodio Abraham Abraham duka duka ba ana maganar shekara 200 da wani abu bane 300 Mekavili ana maganar shekara wajen 800 ne 800 years to shi samu gwamnati maganar siyasa shar'iyya sai mu ce siyasa shar'iyya shekara 2200 sai da siyasar musulunci ta zo da shekara 400 aka san wani mai suna Mekavili sannan da shekara dubu daya sannan aka fara su maganar su abraham suwaye suwaye suwaye suwaye adam smith shekara nawa ne adam smith shekara nawa duka yan baya-baya ne to wannan shine aqidan su kashe annabawa da kashe duk wani wanda zai taba musu tafiyansu akwai hadisai da yawa duk da cewa isra'iliyar ne na adadin annabawan da aka kashe an kashe annabawa da yawa to amma duka shi sa dai qur'ani cewa fa kullu ma ja'akum rasul ma la ta'anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wasu ma sai a kashe su to Allah subhanahu wataala yake cewa fa in kadzabuka na'am fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir Allah subhanahu wataala yake cewa ka tambaye su ka tambaye su a wancan magana da suka yi a baya wacce ce magana din hatta ta tina bi qurbani ta'kuluhunna qul ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati annabawa kafin ne sun zo da da mu'jiza wa billazi qultum da ma wannan magana da kuka ce he an zo da abu ta taci falma qataltumuhum kuntum sadiqin me yasa ku kashe su ba za su baka amsa ba za su iya ba to tunda ba za su iya baka amsa ba za su karyata ka to annabi kuma an ce wala yahzunka qawluhum karka ke damuwa to sai Allah subhanahu wataala yake ce maka fa in kadzabuka in suka karyata ka faqad kutiba rusulun min qablik dama na baya ma sun karyata su har ma sun kashe su ja'u bil bayyinati wanda suka zo musu da mu'jizozi manya wazzubur suka zo musu da dalilai balo-balo wal kitabin munir sun zo musu da littafi mai haske amma ba su musu biyayya ba kar ka samu damuwa wannan yana nuna a tuna maka 'yan baya a tuna maka abin da ya faru da irin abin da ya ke samunka a tuna maka wanda ya samu da suya suka yi in har nasu ya fi naka to kai me sa za ka damu kar ka damu kai ba a kashe ka ba ba annabin da aka kashe muku to can kuma sun kashe annabawa to kar ya tayar maka da hankali ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabo sabo hanya ce ta mutum a masa hukuba bali makataltumuhu in kuntum sadiqin na'am kullu nafs kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يقول كل نفس ذائقة الموت wato nan ana kwantarwa annabi hankali ne da Allah cikin abin da yake kwantar mana da hankali mu ma irin azzaliman shugabannin nan da suke abin da suka ga dama me yake kwantar mana da hankali za a mutu za a mutu shine mai kwantar da hankali amma wallahi inda ba za a tashi ba ai ai ba ka sa abin la ilaha illallah ka kai wayannan tsinannu ne Allah ya shirye su haba malam kai in ba za a yi hisabi ba yanzu ok yanzu muna kan nefa ko tun da muka bada tafsiri za mu iya kirga ranar da muka yi tafsiri akan nefa muka gama ku ga irin barnar da ake amma duk wannan abun a ce ba hisabi ayan gama da mu amma za a je a yi shi sa annabi ya ce kar ku zage su ku taya su daukan nauyin kar ku zage su in ka zage su kawo social media kana tsinewa kana kaza kana ɗiba ne yale su kai dai haƙƙinka ka ba su amma haƙƙinmu nan da muke ba su yana da wuya kun san haƙƙin nan wai ba kullum ba ana so sai kai wa tunubu addu'a kullum sai kai wa shugaba ino addu'a kullum sai kai wa reps reps din nan su dan juma goje na namu na ce hake nan ko duk wa'annan kullum sai ka musu addu'a ya ubangiji ka dora su kan dade ya ubangiji ka taimake su su ci nasara ya to in ka zo maganan taimake su ci nasara tunda su nasaran su kashi 90 shine su taka mu da ka ce taimake su nan sai ka ji kamar kana cewa Allah taimake su su taka mu wallahi ka ji kamar haka ke fada to daurewa zaka yi kai ka ba su nasu ya ubangiji shugaba tinubu na kasar mun nan Allah ka dora shi jagorancinsa a kanmu Allah ka bashi sa'a yayi dai. sai ku faɗi mai kyau Allah ka ɗora shi kan dade Allah kuskurensa ka ɗauko shi ka dawo da ka cire shi daga kuskuren ka nuna masa hanya ya ubangiji ya Allah karka sa kullum bauɗewa yake Allah ka sa kullum miƙewa zai yi ya ubangiji shugabanmu gwamnanmu mai albarka ka sa masa albarka Allah ka sa duk kurakuransa ya gano su kafin ya sauka duka ya gyara ya Allah wanda bai gyara ba Allah ka yafe masa Allah ka ɗora shi akan dade to zaka ji nauyi wani kuskuren da yayi ko da kuskure yayi wala sai ga kamar da ganganye maka to haka ake so ku daure ku musu addu'a kun ba su haƙƙin ku ko kuma an je kiyama Allah zai karbi naku ya ba su idan Allah zai karbi nasu da haƙƙin ku ya dawo muku da shi wajen ku amma sai kun yi wannan abu kar ku ji gulman su kar a zo na ci mutuncin su kai ka bada naka amma naka kuma eh an je kiyama in dai ba su fito da shi ba wallahi kiyama sai an baka kayanka to shi yasa sai Allah ya kwantar muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rage yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowa ba zai mutu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ran tashi alqiyama ne za a zo ai check and balance za a daldale faman zuhziha anin nari wanda suka bi Allah suka zame daga wuta wa udkhilal jannata aka shigar da su aljanna faqad faz sun samu tsira wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane wani dan abu ne rudi wanda ba shi da tabbas duk abin da muke samu a duniyar nan da duk abin da kaga sun tara da duk tsayar da suke yi kankani ne tambaye su kakansu na goma sha biyar ina yake kaga wannan kwantarwa kowa hankali ne kowa ana kwantar masa da hankali a ce daga su sai 'ya'yansu sai jikokinsu sun rufe wayansu ba a samunsu ba a kaza karka damu kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai mutu yasa Allah yake cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kafin kai ba wani mutum da aka sa da zai dawwama afa in mita in dai har kai zaka rasu fa humul khalidun su za su tabbata ba wanda zai tabbata anan ma sai aka ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kowa sai ya dandani mutuwa sannan kuma za a jarabce ku da alkhairi da sharri sannan kuma dukan ku gare mu za ku koma faman zuhziha anin nar faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane jin dadi ne na rudi domin rudanka take yi halakar da kai rayuwar duniya take yi duk wanda yake da duniya Allah ya bashi ita komai kankanta ta kullun gaba yake kara nema kullun gaba ake kara nema ita kuma Rabi Usman Baba marigayi rayu usman baba Allah ya fi masa yana yi wa duniya waga ya ce da alama duniya ce ka san shaidaniya ce sai ta sa ka sakankance daga baya in ta zame to ka san karshen ba ba zan karasa baitin ba haka take duniya kullum ka za ta saka sakankance ka manta Allah wani gani yake dukiyar da Allah bashi dan kamar su ne kadai waɗanda Allah ya yi sukarinin ya ce in ba su ba kowa wanda ya cancanci ya dukiya sai a yi rayuwar da aka ga dama to waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur wani ya faɗi kalmar mata ban taba ganin ta ba dai a yaren larabci amma na ji ne ya faɗa ba zan iya tuna waye ba ya faɗi kalmar mata yana fassara ta ce ko a lugha ni dai na bi har ma wannan ayar ma da nazo sai ne ta binciken ina zan samu kalmar mata ta bani wannan fassarar da ya fassara ban gani ba gashi nan abubuwan da na samu na kalmar mata mata mata mata to a cikin fassara sai ke cewa mata ana fassara shi da abin da in mace ta yi al'ada ƙazantansa wannan abin ƙazantan da ke sawa ta toshe al'adan ta kar ya zube ba ta bata kaya yanzu me za mu fassara shi da shi always ba ko fat fat na mata ko ya ce to mata shi ne fat to wamal hayatun duniya illa mata alhuru yadda mace in ta jefar da always ba shi da amfani to rashin amfanin duniya ga wanda ya rungume ta bai kai amfanin always ba ma saboda runi ne da ita kuma alhayatun duniya illa mata'ul ghurur shi yasa karka damu da duniyan nan aljanna ita ce zaka mai da hankali annabi sallallahu alaihi hadisin abu hurairah cewa yayi inna mawdi'a sautin fil janna gunda za a ajiye bulala ba wannan ita ce bulala ba wannan zarin da na ɗauka alhamdulillah ya rahamukumullah ya hadikumullah wa yaslu balakum duka gunda zaka inda za a ajiye bulala alhamdulillah ya hadikumullah wa yaslu balakum gunda za a ajiye bulala a duniya ya fi wanda za a ce bulala a lahira dan aljanna dan gunda in har ma zai bukaci bulala ya dan ajiye bulalansa a gurin ya fi duniya da abin da ke cikinta kun gane karatun nan dan aljanna aljanna ba babba ce to dan gunda zai to barin fito muku da shi gurin ajiyan takalman takalmi na mu na dan aljanna a cikin aljannansa gunda zai ajiye takalminsa girmansa ya fi girman duniyan nan da dukiyan da ke cikinta da mulkin da masu mulkin da kudin da komai da duk abin da ka sani na shi gurin ajiyan takalmin dan aljanna ya fi ta ina girman aljannar kuma ina maganar bedroom dinsa ina maganan dress room ina maganan kitchen dinsa ina maganan sweeping pool swimming pool ina maganan gonansa ta aljanna gurin ajiyan takalmi kadai yafi duniya da duk abin dadin cikin ta a ga min dadin aljannan nan take ai ba za ka iya sifanta shi ba to sai sai abu huraira yake cewa haka annabi ya faɗa sai annabin sai ce iqra'u in shi'tum ku karanta in kuna so ku gane ku karanta faɗin Allah madaukin sarki faman zuhziha anin nari ya karanta wannan ayan ta gaban mu faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane sai rudi dan kankani na
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله سبحانه وتعالى يكي تسوى لتبلون في أموالكم وأنفسكم lalle fa dole ku muminai Allah ubangiji ya jarabce ku a dokiyarku da kuma kawunanku dole ne ba za a zauna babu jarrabawa ba wala nablu wannan kun bi shay'in min alkhawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin ku duba karshen ayan bakara wa bashiris sabirin an yi magana hakuri ko to buje karshen wannan ma la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum lalle za a jarabce ku a dukiyarku da kuma kawunanku kawunanku ayi muku rauni ta hanyar jihadi a kashe ku kamar yadda wannan ayan ta faɗa wala tasma'unna kuma lalle kunnuwanku sai sun ji daga makiyanku mushrikai da ahlul kitabi min allazina utul kitaba daga ahlul kitabi min qablikum wannan utul kitaban wanda su aka ba su littafi tun kafin ku su aka riga ba su littafi to sai kun ji wa min allazina ashraku da kuma mushrikai sai kun ji azan kasira sai kun ji maganganu marasa dadi sun fada muku a kunnan ku da cutar da ku kaga ga jarabawan jiki ga jarabawan dukiya ga jarabawan zuciya shine za ke gaya muku baƙaƙen magana wala tasma'unna min alladhina utul kitaba lalle utul kitaba alladhina utul kitaba yahudun nasara wanda aka ba su littafi kafin ku wa min alladhina asharaku da mushrikai la tasma'unna adan kathira za ku ji za ku ji cutarwa mummuna suna saka muku a cikin kunnan ku to ana so ku yi haƙuri wani irin cutarwa a ta'anu fil islam su zagi musuluncin ku mun ga dai abin da denmark suka yi kwanaki su zagi annabinku mun ga abin da shi ma denmark suka yi mun ga abin da faransa ta yi mun ga abin da china ma ta yi ko? eh faransa sannan za su ke izgilanci da mumine daga cikinku yanzu mun ga abin da duniya take faruwa izgilanci da masu addini za su ke yada shubuhohi don a tsamaci addinin yanzu daga an ce terrorism sai da aka yi yadda sai da aka yi yadda in an ce terrorist ana nufin musulmai sai da aka yi haka kuma kuka yadda wanda in kana neman babban terrorist ka samu bai hude iya na ƙarshe kenan babu kamar sa to wannan ana nufin yahudawa gaba daya amma kususan yahudul madina da kuma wasu daga cikin mushrikai na qurayshawa sai Allah subhanahu wataala yake cewa in tasbiru ana ga annabi kenan za a yi maka hakan to in aka yi hakan kai hakuri watattago kun san mun yi magana innahu man yattaqi wa yasbir wannan shi muka yi ta maimaitawa a farkon suratul alim tsakiyar suratul alim ra da dinnan the element ko kuma machineries of success eh barista mun kira su element sun yi ko element of success wannan element of success shine at-taqwa was-sabr wannan guda biyu din ka zama mai hakuri ka zama mai jin tsoron Allah yau za ka koma zuwa ga Allah to yake ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur galibin gurin da ake cutar da mu'mine sai ka jance ku yi hakuri ku ji tsoron Allah kuma shi yasa Allah ya fada a Ali Imran can baya wa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tus na in tamsaskum yawa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydum shay'a inda za ku yi hakuri ku jure ku koma ga Allah wallahi kaidin su ba zai cutar da ku ba inna allaha bima ya'maluna muhit nan kuma aka ce inna zalika min azmil umur hakuri babban al'amari ne usama ibn zaid Allah ya kara masa yadda yake cewa wata ran manzon Allah ya kira shi ce kai Usama zo annabi ya dauko jaki ku ga gaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wasallam eh annabi baya hawa irin wannan manyan motocin shugabannin me sunan su eh ne sunan su eh dogayen nan da za ta dau abin nan a saka shi ga bullet proof a ba ruwan annabi jaki ba kamar yanzu a ce shugaban kasa a ganshi da da da da me haju haju ko me sunan mashin din nan ya sunan mai gudun nan bajin ce bosa yawwa bosa bobza bobza ba shi ne mai gudun nan ba shi ne mai gudun nan ko shi ne wanda da ya buge tsohuwa aka tashi tsohuwa tsohuwa ta ce yaro daga can na gano ka fa sai ya ce ai baba inda an gan mutu mun iso baba inda an gama mun iso mana inda har ka daga kai ka gano shi komin san ka tsaya ka bar shi ya wuce in ko ba haka ba to zaka kai ba za ka yi labari da za a ce muga shugaban kasa da boxer kuma ya goyo wani to haka annabi ya hau jaki suna yawo ya goya usama sun tafi za su gaida sa'ad ibn ubada a cikin garin madina suna tafiya suka zo wajen majalisi a cikin majalisin akwai abdullahi ibn ubay ibn salul wani abdullahi ibn ubay ibn salul tun kafin ya musulunta tun kafin ya bayyana cewa shi musulmi ne munafiki ne amma bayan ya musulunta ba munafiki ne to lokacin yana ta neman yadda za a yi ya zama shugaban banu qainuqa na daga yahud su bashi shugabanci to sai suka ki bashi domin abin da ya fahimta lokacin yana nema din musulunci kuma yana ta haɓaka sai fahimci wannan musuluncin da yake haɓaka zai sa magana mulkinsa ba zai samu ba to da ya tabbatar bai samu sai ce ai gara ma ya dawo cikin musulman to ko da nifakan ne ko da ta munafurci ne sai dawo bayan musulmai to lokacin da annabi ya wuce lokacin bai karbi musulunci din ba to a wannan majalisi ah, akwai yahudawa duk suna zaune akwai kuma wasu musulmai suna gurin a cikin musulmai akwai abdullahi ibn rawaha to ƙura ta abin hawa sai ya buge ya abin nan ɗin gurin to har ya zama na abdullahi bin ubai ya saka abin nan hankici biyar rufe hancinsa ya faɗi bakar magana ya gama faɗin bakar magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gurin ga yahudawa ga kowa sai annabi ya ce assalamu alaikum warahmatullahi sai ya tsaya annabi sai ya sauka daga kan jakinsa ya musu wa'azi ya karanta musu ayoyin qur'ani ya ce ku musulunta a lokacin sai abdullahi ubay ibn salul yake cewa kai mutumin nan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan maganganun da kake magana ne masu dadi kana faɗan masu dadi amma in gaskiya ne ka bar mana wannan gurin karka cutar mana da kunnanmu ka ka- ka addabe mu a kunnanmu tafi masaukinka gaje kai zamanka wanda ya biyo ka gida to ka karanta masa wannan ƙur'anin naka abdullahi ibn rawaha ya ce ya kai manzan Allah fakshana bihi fi majal- fi majalisina fa innahu fa inna nuhibbu zalik yace ci gaba da karanta mana ƙur'ani da wa'azi mu muna son haka annabi ya ci gaba to sai gurin sai ya rude sai aka hau zage zage yahudu kasan yana guri sai ya hada guri sai aka hada so a hargiza guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a ku kwantar da hankalinku ni kan ba na ga muku azina ba in kun so ku karba in ba ku so ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce annabi ya je wajen sa'ad ibn ubada sai sa'ad ibn sai ya ce ya sa'ad alam tasma ma qala abu hubbab yuridu abdullah ibn ubay yace baka ji bakaken manganun da shi ab- abun nan ubay ibn ka'ab ya faɗa ba ya ce kaza ya ce kaza sai sa'ad yake sa'ad ibn ubada ya ce ya manzon Allah awfu anhu manta da shi ka masa afuwa wasfa anhu ka kyale shi fa wallazi anzala alaykal kitab na rantse da wanda ya soka maka da littafi laqad jaa Allahu bil haqqi alladhi anzala ilayk gaskiya ta zo wanda Allah ya saukar a gare ka wa qalistaha ahlu hadhihi al-buhaira ala an yuwajjihu fa yu'assibuhu bil isaba falamma aba Allah dhalika bil haqqi alladhi ataka Allah ataka Allah sharika bidhalika fadhalika fa'ala fa- fa- fa- falidhalika fa'ala bihi ma ra'aita ai rangini ranzani ai alkalami ya bushe al'amarin saƙonka ne ya game ko'ina yanzu zafin da ya ji ba abin da ka faɗa a gurin ba ne yadda mutane suke karɓar musulunci ne mulkin ma da yake nema zai rasa shi ne abin da yake damunsa fa'afa an rasul annabi ce to shikenan wannan kan ya wuce wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya'fu anil mushrikeena wa ahli kitabi annabi sallallahu alaihi wasallam in ma suka yi baya jin zafi yana daga kafa game da abin da suka faɗa wa yasbiruna alal adha suna hakuri a irin cutar wanda aka yi musu qala allah azza wa jalla allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina ashraku adan kaseera wa qala allah wadda kaseerun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim har zuwa karshen aya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwalu al-afwa ma amarahu Allah tabaaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana tahammulin afwa da da rangwame da mantawa da abin da suka yi da irin waɗannan ayoyi na cin alqurani wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira kaga a taron akwai yahudu akwai mushrikai kamar ana maganan wannan taron ne a wannan aya din hatta adina Allahu fihim har Allah subhanahu wataala ya musu izinin cewa daga yau kuma wanda zai zo ya muku irin haka kuje ku yaƙe shi wannan tun kafin a saukar da a yaƙe su ne falan ba ga za rasulullah sallallahu alaihi wasallam badaran da annabi ya yaƙi badar qatalallahu bihi sanadid kaf kuffar quraish qala ibnu ubay ibn ibn salul wa man ma'ahu min al-mushrikeen wa abd hadha amrun qad tuwajjiha fa bay'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi yasa aka yaƙin badar aka ga musulunci ya ruguza kafirci anan ne abdullahi ibn ubay ibn salul yazo ya karbi musulunci wallahu ta'ala a'lam anan gurin zamu dakata wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh